أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya domin ci gaba a cikin karatun littafin al'arba'unan nawawiyya mun tsaya hadisi na goma sha biyar wanda yau za mu tashi hadisi na goma sha shida insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin hadisin mali yake cewa Allah ya rahama a gare shi hadisi daga abu huraira Allah ƙari yarda a gare shi abu huraira yake cewa anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ausini abu huraira yake cewa wani mutum yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin allah amin wasici kala sai manzalla yake ce mashi la taghdab kar da kai hushi kar ka fusata to za mu ji hushi tunda hushi wani abu ne wanda zoma dan adam yake yi me ake nihi da kakkai hushin nan tunda abu ne wanda yake kharijun an iradatil insan faraddada miraran sai wannan mutumin da ya tambaye mazalla ya maimaita ya kukkuma maimaitawa ausin ya rasulallah ya ma'aikin Allah imin wasici mazalla yake ce mashi da la taghdab kar da kai fushi kar da kai fushi kar ka fusata wannan riwaya ta Imam Bukhari Allah ya rahama a gare shi wannan mutumin da yake tambayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yani hadha ar-rajul wannan mutumin allazi talaba min an-nabi sallallahu alaihi wasallama an an yusihi akan cewa mazalla ya mushi wasici mazalla ya mushi wasiya amma wasiya ce wajizatan jami'atan wasiya ce ita takaitacciya wajiza sannan ba haka nan kuma jami'atan ta hada komi da komi kenan ka ce wasiya ce shakundum wanda wannan wasiyar ta hada gaba ɗaya li khisalil khairi game da abin da ya shahi rassa na duk wani aikin alheri wannan magana tana ciki magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa la taghdab to don haka wannan yana mana nuni akan cewa lalle annal ghadaba jima'u sharri fusata hushi shine matattaran duk wani sharri sannan kuma wa annat taharruza minhu jima'ul khairi shi kuma ƙoƙarin nisantar abin da yake fusata ne to shi kuma wannan shine matattaran duk wani abu da yake na alheri sannan ba haka nan malamai suke cewa kamar da ibn rajab alhambali yake cewa wala alla hadha rajul yace allazi sa'ala an sallallahu alaihi wa sallama yace yana yiwa wannan mutumin da ya tambaye manzon Allah ya iya zamantowa Abu Darda ne kamar da Imam Tabarani ya zo da hadisi daga Abu Darda yake cewa Abu Darda yace qultu ya rasulullahi dullani ala amalin yudkhiluni aljanna Abu Darda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar nuni akan wani aiki wanda wannan aikin ƙarshe zai tiƙe da ni a cikin gidan aljanna kala manzalla yake cewa la taghdab wa laka aljanna kar ka fusata sakamakon ka da tukucin ka gidan aljanna ne duk da cewa wannan hadisi hadisi ne mai rauni shi yasa dama malam daga har kuma yace la'alla hadha ar-rajula alladhi sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace huwa abu darda yana yiwa imam ahmad ibn hanbal Allah ya rahama a gare shi a ƙarƙashin dai bayani akan wannan shi wannan hadisi ya zo da hadisi daga imamu zuhuri imamu zuhuri kuma daga humair ibn abdurrahman daga wani mutum daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin yake cewa kultu ya rasulullahi ausini na ce ya ma'aikin allah kamar wasici manzo allah ce la taghdab kar da kai fushi yake cewa fa fakkartu hina qala an sallallahu alaihi wasallama ma qala wannan mutumin da ya tambaye manzon allah lokacin da manzo allah ya ce mishi kar kai fushi sai mutumin ne tsaya yake tunani akan abin da manzon ya faɗi sai ce tunanin da na yi ƙarshe ina na tahi fa'izal gababu ya jima'u sharra kullahu sai na gane cewa ashe mutum idan ya fusata to ya haɗa duk wani dangin sharri gaba ɗaya saboda ba abin da ba zai iya aikatawa ba idan kaga ana zage-zage mutum wanda kana ga cewa iya da mutunci iya da daraja yana zage-zage an haɗa layi da shi malam an cika titi da al'umma ana ta masanyan wannan me ya faru fusata yi wannan riwaya tana cikin muwadda na imamu malik allah ya rahama a gare shi wannan shi ma ke nuna mana nuni akan cewa lalle abin da yake fusata sharri ne mai girma wannan kuma wasicin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi ga wannan mutumin yana iya ɗaukan umarnin yana iya ɗaukan fuska guda biyu akan abin da ya shafi fushi fuska na farko an ya kuna muraduhu al'amra bil asbabi lati tujibu husnal khuluqi min al karami was saha ya zaman to umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi na cewa kar kai fushi ya'ani ka aikata ayyuka managarta wannan ayyukan managarta sai su hana ka fusata kamar ya hali mai kyau halayenka mai kyau ne gwagwadon hali sannan kuma kana da ɗabi'a ta karamci abinda Allah baka kana bayarwa kana da kyauta kana da bi a sannu kana da kumya kana da tawadu'u kankantar da kai yani rashin girman kai da nuna ɗaukaka akan mutane wal ihtimal kana da juriya ka saba saboda duk wanda kaga ya fusata mafi yawanci juriya ne ya kasa yi amma idan ka saba da hali na juriya to daga an maka wani abin da ba shi ba me za ka yi jurewa za ka yi wa kaffil adha sannan kuma da kamewa karka cutar da kowa kai ka zauna lahiya su zauna lahiya sannan kuma wa safhi wal afwi ka zamanto mutum mai yahiya mutum mai daga kafa sannan wa kazmil ghaizi ka zamanto mutum mai gumtsi ka gumtsi abin da aka maka na ba daidai ba kaga aka cewa ne ya gumtsi abu yani a takure yake amma dai kokari ne ya danne shi sannan kuma wa talaqati wal bishru ka zamanto mutum mai sakakken huska ga al'umma ka rika musu mulmushi to wannan iya daga cikin abin da shine manzo Allah umarce shi cewa kai kai hushi kenan in ka dauki waɗannan sifofi da waɗannan halaye da izinin Allah ba za ka takura ba ba za ka kai matakin da zaka zaka fasata zaka fasata ba dan da amma an maka abin da ba daidai ba kana da hali na yahiya kana da hali na daga kai kana da hali na abin da ya shahi yahiwa umarni na biyu an yakuna al-muradu la ta'mal bi muqtada al-ghadab idha hasala laka bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhihi wal amala bima ya'muru bihi ya zamanto la taghdab karkai hushi me ake nihi cewa in ka fusata ka dakatar da komi karka yi magana karka aikata wani aiki da zuciyarka ta umarce ka a lokacin saboda mafi yawanci ka sheke kana dama ko eh kaga mutum ko misali matar shi ta fusata shi ta caza shi malam kawai sai cazu in ka isa ɗa namiji sakanni mana a kaka sake ta ka je ka yi tunani ka ga me zai iya zauwa ya dawo akan wannan sakin eh saboda irin wannan ake kuma ka saki kuma ka komo ka rika kewaye kewaye kuma da yawa yana faruwa in ka mata ɗaya ce in ka isa i uku mana kai kuma he ka daɗa ka ce na miki ma sama da uku sai ga kuma mafi yawanci irin wannan mutane sai Allah jarrabe su sai a kuma ai ta kewaye kewaye malam ana neman fatawa min huna wa min hunak nan da can in ma an yi abin da ba daidai ba ka fusata eh ka fusata to a ji ya haƙuri kakai magana huta je ka ka samu lokaci ka samu nutsuwa ka yi tunani akan abin idan akwai wanda kake gani ya kamata ka shawarta ka shawarce su in ka ɗauki decision in Allah ya raba ka na dama akai amma bubu kawai daga an tara kawai ka fusata kawai shikenan wap shikenan halas da haka ya'ani abinda manzo Allah yake nihi kar ka sake ka aikata wani aiki ka yi ƙoƙari ka riƙe zuciyarka a lokacin da ka fusatan nan ko magana ce ko aiki ne kar ka yi fa'iza gazi ba saboda fa'innal gaza ba saboda shi fushi da kake gani game da ɗan adam yana gusar maka da umarni da hani sai ga ma'ana shi ne zai umarce ka kuma shi ne zai hana ka kawai yanzu kai tun da an maka ka fusata shi kenan duk abin da zuciyarka ta raya maka sai ka aikata kuma ya komo daga baya kana kana so sakiya kana wallahi Allah tallahi wallahi tallahi billahi azim ban san abin haka bane ba sharrin zuciya ne kaza kaza ne akan ma kai maganin ka aika a fara inji bahaushe huwa haza a wannan shine kuma sannan ubangiji subhanahu wataala ya mana bayani a cikin alqur'ani mai girma game da daraja da falala ta mutanen da ya zamanto suna da kamewa Allah yake cewa wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nasi sai ce wallahu yuhibbul muhsinin ya daga cikin siffa na mutanen kirki mutanen kwarai mutanen arziki mutanen da Allah subhanahu wataala yake wasafta su da cewa su ne mutanen kirki alkazimin alghaiza su ne masu gumtse gumtse bacin rai zai gumtse wal afina alin nas kuma ya ce ma kai wani je kana yahi maka wacce je kina yahi wallahu yuhibbul muhsinin yanda ka kyautata nan ka yahi ma wannan to ka sani cewa Allah yana son masu kyautatawa ya salam manzalla sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan mutumin akan ya, ya, ya nisanci duk wani abin da zai zamanto ya fusata shi wanda haka ya zo a cikin as-sahihain hadisin Salman ibn Surad Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa istabbara julani inda nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu sun yi zage zage yani sun aibanta junansu ce kai wani kaza kai ma wani kaza kamar da dai mutane sun fusata da suke musanyan kalmomi a tsakaninsu ya ce wa nahnu shi suleiman yake cewa mu ko mun kasance inda hu julusun muna wajen manzalla a zaune wa ahaduhuma ya subbu sahibahu ɗaya ɗaya daga cikin mutane yana zagin ko kuma a ce yana aibanta ɗan uwan shi qad ihmarra wajhuhu huska shi ta yi jajjawur fa qala an sallallahu alaihi wasallam likitan likitoti sallallahu alaihi wasallam manzalla sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa inni la a'lamu kalimatan manzala ce wallahi na san wata kalma lauƙalaha inda wannan mutumin da ya fusata ya faɗi wannan maganar la zahaba anhu ma yajidu da duk abin da yake ji na ba daɗin nan da fusata da yi to wallahi wannan abin da ya tafi ya bar shi manzala kamar mun tambaya sai ce lauƙala inda ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman kariya daga Allah daga shaidan wanda yake jihihi Allah kare daga shaidan wannan shine abin da manzo ya ambata mana kenan anan daga cikin ladabin da ya kamata mu koya duk lokacin da ka ji ka fusata shedan ne yake zuga ka yake zuga ka kakka yarda yanzu kaman kai yanzu kaman ke haka kawai arena ka dama lokaci kaza ya ma kaza dama ta ma kaza dama ta miki kaza karki yarda kakka yarda ina mala sai ka ji an tare kura to amma in kuka yi hakuri wannan abu yana zuba ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai tai kai tai kai tai Allah sai ta hir maka da wannan fitinan da kake ji daga cikin zuciyarka ko wani mataki za ka ɗauka daga baya a cikin nutsuwa da hankali da sanin ya kamata in sai ka ɗauki mataki al'imamu ahmad ibn hanbal da shi da imam abu dawud sun zo da hadisi daga abu zarri gifari allah ƙara yarda a gare shi yake ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam mazalla yake cewa idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis to ga wani ladabi na daba in ka fusata kana tsaye to ka zauna eh saboda kana tsaye kaga za ka iya kai bugu za ka iya wawuro wani abu ka rafka to in ka samu wuri ka zauna zuciyarka ta dan samu nutsuwa fa idza zahaba anhu al-ghadab fa in zahaba anhu al-ghadab in hushin ya tahi to shikenan wa illa in ko bai tahi ba falyattaji samu wuri ka kwanta eh ka samu wuri ka kwanta saboda fusatan da kai abubuwan su rage maka lalle tabbas gumtse hushi ba dan adam zai fusata saboda ɗabi'a ne amma me ake so ake so mutum ya gumtse shi a yi ka nuna kamar ba a yi ba in wani mataki za a ɗauka daga daidaita abubuwa su ta yadda ya kamata saboda kan kuskure ya ƙara mai metuwa wannan babu laifi daga baya ana yin shi a cikin nutsuwa amma lokacin da aka maka nan kai kokari ka gumtse saboda in ka gumtsan nan wannan kai ne mai ƙarfi a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya lissafa ka a matsayi idan ana neman masu ƙarfi to ku ake nema a cikin addini eh ba harakan kokowa ba ya zo a cikin asahihain hadisin abu hurairah Allah ƙari yarda a gare shi manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa shadidu bisur'a ai ba mai ƙarfi bane mutumin da yake kada mutane a wajen kokowa wanda ya ci takobi ba shi bane mai ƙarfi a addinance waye mai ƙarfi manzalla ce inna mashadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab ku fasani cewa kawai mai ƙarfi shine mutumin da yake iya mallakan zuciyar shi a lokacin da ya fusata imam muslim allah ya rahama a gare shi ya zo da hadisi daga abdullahi dan mas'ud allah ƙara yarda a gare shi abdullahi dan mas'ud yake ce anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzalla tsira da aminci allah tabbata a gare shi yace ma ta'udduna sur'ata fikum me kuke lissafa a matsayin mai karhi a cikin ku manzalla yake tambayar sahabbai waye mai karhi yana tambayar su wane ne mai karhi qulna sai abdullahi dan mas'ud yake cewa sai muka ce man kazama afwan sai muka ce allazi la yasra'uhu rijalu ai mai karhi shine wanda ba a kada shi a zo ai ta kokowa ya ta kada mutane wannan shine mai karhi qala manzo Allah ya ce a Abdullah dan Mas'ud ai wannan ba shi bane mai karhi laisa zalika ba haka nan bane ba walakinahu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai karhi shine wanda ke iya mallakan zuciyar shi a lokacin da ya fusata an mushi ba daidai ba ya kamata ya tada kura kawai sai a ji shun kawai ba wani abu ba ya salam to wannan shi ake cewa mai ƙarfi sannan kuma akwai hadisai da dama wanda suka zo akan haka wanda karanta su zai ɗauki lokaci da yawa maimun ibn mihran ɗaya daga cikin magabata ja'a rajulun ila salman wanda daga cikin mutane ya zo wajen salman faƙala sai ke cewa ya aba abdullahi ausini ya baban abdullahi imin wasici imin wasiya haka magabata suke haka suke ka je ka ce ma mutum ya maka nasiha wannan abu ne haka ake kala la tagdab sai ke ce mashi karkai fushi kala amartani alla aghdab yake cewa wa innahu la yushari wa innahu la la la yashghani ma la amliku yace za ka ce mun kai in yi hushi alhali yana zuwa ya lullube ni abinda ba na iya mallaka shi shi hushin nan sai yace to shikenan inda ake so a zo fa in ghadibta in ka fusata fa amlik lisanaka wa yadaka ka rike halshenka sannan kuma ka rike hannunka kar ka aikata da hannunka abinda zaka cutar da mutane kar ka yi haɗi da bakinka abinda zaka cutar da mutane Umar ibn Abdul Aziz Allah ƙara Allah ya rahama gare shi yake cewa qad aflaha man usiba min al-hawa wallahi ya rabota duk mutumin da aka kare shi daga son zuciya bakka da son zuciya alhamdulillah wal ghadab baka baka fusata mana an ka fusata baka akwai wanda in ya bayya ji bayya gani to wannan matsala ce ko da ka fusata to ka tsaya ya zamanto a cikin nutsuwa zai abubuwa sannan kuma wa ɓama ya ce haƙiƙa ya rabauta mutumin da bayar son zuciya sannan kuma in ya fusata yana yin abin da ya kamata sannan kuma wa ɓama baya da kwaɗai in ji bahaushe ya ce mabuɗin wahala alhassan yake cewa arba'un man kunna fihi asamahu Allah min shaitan abubuwa guda hudu duk wanda ya samu kanshi yana da su to Allah subhanahu wataala asamahu min shaitan Allah zai kare ka daga shaitan waɗannan abubuwan wani abubuwa ne kai ba ma wanda ba wa harramahu minan nari Allah ya haramta wuta ta taba ka man duk mutumin da ya zamanto malaka nafsahu ya mallaki kanshi ya mallaki zuciyar shi inda raghba a lokacin da take kudayin wani abu kana kudayi ka samu kaza abin nan ya samu amma ba ta hanyar halal ba sai kai haƙuri warrahabati haka a cikin halin tsoro ma baya saka ka saba ma Allah subhanahu wataala washahawati haka wajen sha'awa wal ghadabi haka wajen fusata wajen hushi duk kana tsaya ka tantance kai abin da ya kamata to duk mutumin da ya zama to iya da wannan ɗabi'a to wannan mutumin ya rubuta ya ajiye da izinin Allah dan aljanna ne to waɗannan abubuwa ƴan uwa musulmi suna da suna da yawa ƙwarai da gaske bayanan da malamai suka yi ƙarƙashin wannan ka duba Muhammad Allah yake cewa kawai la taghdab ne wallahi in ka ga bayanin da ibn rajab ya ka a cikin nan bayani ne masu yawa shi sa manzo yake cewa haqiqatan u'titu jawami al-kalim an bani kumsassun kalmomi manzo sai ya faraz daya jumla daya amma sai ai ta bayani mala kuma wallahi bayani masu amfani masu gamsarwa in wane hudi kaji abin haka ne in wane ma hudi kaji haka ne in wacce ta hudi kaji abin haka ne sallallahu alaihi wasallama wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a aw sami'a ma yakrahuhu Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar da aisha take cewa mazalla baya fusata don ka taba shi ko aka kai da sha'aninka shi yasa ai mutane diya suka musulunta a dalilin halayen shi sai a taba shi a yi abin da ya kamata yi ya ɗauki mataki sai kan ba a koyi ba amma in kaga manzalla sallallahu alaihi wasallam ya fusata yani wannan fusata ko fusata ce wadda ta dace aka taba addinin Allah ka fusata ka nuna cewa kai ba hagumin mutum ne ba ka da daɗi warai da gaske manzala sallallahu alaihi ya kasance idan ya ji an yi wani abin da Allah mai Allah mai girma da buwa yana baya san shi ghadiba lidhalika manzala na fusata a dalilin haka wa qala fihi yake yake yake yake fada kuma akan haka zai yi magana akan abin wa qala fihi yani zai yi magana akan abin nan da aka yi na abin da yake fusata Allah walam yaskut baya yin shuru wa qad dakhala aishata wa qad dakhala baita aishata radiyallahu anha wata rana manzala ya shiga ɗakin aisha allah ƙari yarda a gare ta fara'a sitran sai manzala ya ga wani kashmir a wanda ake rike katangan ina a cikin shi kuma akwai tasawir akwai fotuna fatalawwana wajhuhu wa hatakahu manzala fuskar shi launin fuskar shi ya sauya alaman ya fusata wa hatakahu ya jayi wannan wannan wannan kashmir ɗin da aka sa katanga sai manzo Allah ce inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati allazina yusawwiruna hadhihi suwar waɗanda suka yi kowa a tsananin bala'in azaba gobe kiyama da suke yin irin waɗannan zanen kai zanen naman daji ne mutum ne wane ne wallahi duk wanda ka zana sai ka ji gobe kiyama Allah ce ka zana shi kuma ba za ka iya ba na ka kiyaye kanka kaga manzo Allah ya fusata anan me yasa saboda an yi abin da ubangiji subhanahu wataala baya so to wannan iya daga cikin abubuwan da su ma suna da muhimmanci kwarai da gaske mu kiyaye su sannan kuma an yi wata riwaya daban daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara an rajulain mimman kana qablakum manzo Allah ya bada labari akan wasu mutane guda biyu da suka gabace mu wanda wa kana al-akharu musrifan ala nafsihi wa wal akharu abid mutane ne guda biyu ɗaya mai tsananin bautan Allah ɗaya kuma mutum ne wanda sai a hankali ana taɓa masha'a min huna wa min hunak fakan al'abidu ya izuhu shi mai wa'azin nan yana tamewa yana tama wancan wanda yake aikata ba daidai ɗin nan ba nasiha falayan tahi shi kuma wancan da ake wa nasiha ya ƙi hannuwa fara'ahu yawman ala ala ala ala ala zambin ista'zamahu sai wannan mai bautan ya ga mutumin da yake sa'an Allah wata rana a cikin wani aikin zunubi mai girma kawai mai bauta farat da ya bude baki sai ce wallahi la yaghfiru Allah laka na rantsi da Allah Allah ba zai gafarta maka ba kai fa ghafara Allah lil muzinib Allah ya ce ina wanda yake aikata ba daidai nan ba Allah ya ce na gafarta maka wa ahbata amala al abid kai kuma mai bauta Allah ya ce na rushe aikinka wannan mai ake aka mana gurumi lalle aka abin da ba daidai ba za ka fusata amma dai ba wannan yake nuna kuma ka yi magana game da Allah subhanahu wataala abin da baka da haƙƙi akan shi in ka yi wa'azinka ka sha hankalin mutane gurgurun hali wanda Allah ya taimake shi wanda kuma Allah bai wannan shi halas amma ka ce dole sai an bada ko kuma ka ɗauki mutane kai ta zuba gidan wuta a abin da ake bangaren da ya shahi karatun addini dalili kaza ya ce duk wanda ya kaza dan wuta ne amma ka zo ka ce wane dan wuta ne ko wacce yar wuta ce wa iyaka ka iya da kanka hattara ka shedinka saboda za ka shiga gonar Allah subhanahu wata'ala wannan al'amarin Allah ne da bawan shi ba shiga tsakanin sai dai ka yi wa'azi ka ce kaza Allah ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kar ka aikata kaza amma ka ɗauko mutane su sunayen su a wannan kuskure ne ba karami ba kaga wannan duk da fusata akan al'amarin Allah amma kuma Allah ba ba da addini shar'an ba kenan komai a addinin ci dole sai ka tsaya tsayin daka akan abin da addinin yayi bayani ba abin da kai kake so ba ko kuma kai da shi ko kuma yake burge ka sannan ko ba haka nan mutum in ya fusata iya daga cikin ladubban da ya kamata ka kiyaye kar ka yi tsinuwa da yawa daga cikin mata a yau suna tsinewa diyansu ta hi daga can alawaddanka wani bai da albarka ko kuma wata ma gaba ɗaya ta yi raskonin jahilcin ta ce Allah ya tsine maka ko Allah ya tsine miki subhanallah kalma ce mai yauni wannan yan uwa musulmi a matsayin ki ta mai tarbiyya a matsayin ka na mai tarbiyya ka kiyaye wannan kalma hatsari ce bari ka ji sai a cikin sahihu muslim hadisin imran ibn husayn Allah ƙara yarda a gare su annahum kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi sun kasance suna tare da manzalla a cikin wasu bulagurar manzalla wa mar'atun min al-ansari ala naqatin wata mace daga cikin mutanen garin Madina tana saman abin hawanta wannan abin hawan nan fa bajirat sai ta yi tutsu ko kuma ka ce ta ma'ana ta tada hayaniya shi abin hawan fala'anatha ita kuma wannan matar da balansari ne sai ta tsine ma abin hawa ta ce kai wannan dabbar Allah tsine miki albarka fa sami annabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ji sai ya ce khudhu mata'aha khudhu mata'aha wa da'uha ku doke kayan da suke sama wannan raƙuma dabban nan ku bar ta tahiyarta saboda tsinan naci ka duba amma mutum ya bude baki ayo ya tsine wa dan adam ko kuma a cikin kafafen sadarwa na yau ka duba ka da ake mutane haka kawai mutum ya zo ya bi kan mutane gaba ɗaya ya wuce ko ya ta tsine musu albarka kuna makamancin wannan wannan baya halatta haka kawai ka zo ka zauna ka sa wani ka saki wani bidiyo ko wani audio ka sa wasu al'umma kai ta la'anta baya halatta ka roƙa musu shiriya jabir Allah kadar da a gare shi yake cewa sirna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin muna tare da muna mun tafi tare da manzon Allah cikin wani bulaguro na yaki wa rajulun a tare da mu akwai wani mutum min al-ansar daga cikin mutanen garin Madina ala nadihin lahu akan wata dabbar shi fataladdana alaihi ba'da taladdun sai wannan dabbar ta yi kai ta kawo a kan shi ne ta tada kura a kan shi ta kiya furta ta hiya faqala lahu faqala lahu sha sai wannan mutumin sai yake cewa sha la'anaka Allah kalimatu kalima ta sha kalimatu jazrin lil ba'ir kaman kalima ce ta tsoratarwa ga dabba kamar ka ce ma jakki kamar irin tarim da ake na jakki ka mashi wani wannan wanda zai ke nuna akan ya tahi ko ya tsaya to shi ma wannan na dabba haka ake ya ce la'anaka Allah sai ya tsine ma wannan dabbar tashi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inzil anhu manzo ce safka daga saman wannan dabbar fala tashabna bi mal'unin karkas tahi tare da mu da abin da yake tsinanne ne safka daga samanta kyale ta tafi daji kawai ka duba kalmar hagir wanda take da a yau mutane ake tsine ma wani fa dabba ce mazalla a daga lokacin sai ce la tad'u ala anfusikum kar kowa ya ƙara yin addu'a mummuna addu'a kan karan kanka kama kanka mummuna addu'a danni wala tad'u ala auladikum mazalla ce kar ku mummuna addu'a kan diyanku mutai rika cewa diyan shi Allah tsine musu albarka mazalla ke cewa iya daga cikin alaman cewa mace yar wuta ce kaga tana tsine ma diyanta saboda lokacin da ya ce sallallahu alaihi wasallama mata sun yi yawa a gidan wuta da aka tambaye shi dalili sai yake cewa taksurna la'an kuna yawaita tsimuwa wazalla ce wala tad'u ala amwalikum kar ku rika ma dukiyoyinku addu'a mumuna saboda la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an kar ku dace da wani lokacin da ake tambayan Allah abin tambaya fa yastajibu lakum Allah sai amsa kaga kuma kanku da kanku yan wa musulmi bayani akan wannan hadisi da saura za mu zo mu ji har bayanin hukuncin mutumin da ya fusata ya fusata ya tafarfasa misali ya saki matar shi dalaqul ghadban sakin mutumin da yake cikin halin hushi insha Allah ta'ala za mu karasa wannan bayani a darasi na gaba darasin na yanzu minti 30 ne kuma lokacin ya riga ya sha lokacin ya tafi insha Allah ta'ala anan za mu dakata kenan sai mu dora akan bayani akan talaqul ghadban insha Allah ta'ala sai mu shiga hadisi na gaba kenan dai wannan hadisi ɗan uwana musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu cewa ya mana wasicin cewa kar mu fasata a lokacin da muka hushi kar mu yi abin da bai kamata ba mu tsaya mu nutsu mu yi abin da ya kamata yanzu mutum da ya za ka kamar an tsaye amma daga lokacin da ya fusata a lokacin za ka gan shi ala haƙiƙatihi ka ji zage-zage ka ji ashar kai ka ce ba shi bane ba ko ka ce ba ita bace ba Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu karantarwar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita bizal qadr kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah